بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin ni'imarsa da baiwansa da fallansa ya sake haɗa mana ɗaki nashi mai albarka masallacin juma'a na wannan anguwa ta madaki garin gombe saboda ci gaba da wannan karatu da muke nan littafi mai albarka wato miskul asfari fi sharhi adillati muktasar al-akhdari sharhin alari zama na ashirin da bakwai yau sha ɗaya ga watan jimada akar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya zo zai daidai da sha hudu ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da biyu idan ba manta ba karatunmu da ya gabata mun magana kan abin da ya shafi haida da hukunce-hukuncensa karatunmu na yau za mu tashi akan faslin fin nifasi fasli abin da ya shafi nifas wato jinin biki ya ce wan nifasu kalhaidi fi man'ihi wa aksaruhu sittuna yawman فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وسلت فإذا عاودها الدم وإن كان بينهما خمسة عشر يوما فأكثر كان ثاني حيدا وإلا دم إلى الأول كان من تمام النفاس wato ya ce shi nifas jinin aihuwa shi mana nan kamar jinin haida ne fi man ihi a hane-hanensa duk abin da aka hana mai haida aikatawa to an hana wacce take jinin biki aikatawa sallah azumi dawafi shafan alkur'ani a kusantan miji da duk anwa ko abubuwan da aka haramta guda taran nan da muka faɗa to duka ita ma mai nifas an hana ta yace wa aktsaruhu sittuna yawman mafi yawancinsa kwana sittin ne idan jini ya yanke kafin kwana sittin ɗin to ta wanka ta yi sallah idan jinin ya dawo mata sai ta kuma yanke gabarin sallah din da sauran ibadu yace idan tsakanin yankewa na jini da dawowan jinin ya kai kwana sha biyar tsakanin su to lalle na biyun nan da ya zo ba ainihin wancan jinin ba ne na biyun haida ne idan kuma bai kai kwana sha biyar ba ko ƙasa da kwana sha biyar to wannan yana cikin tamamin nifas wato cikaton bikin nata ne a sai shi mai sharha ya ce idan an ce nifas akwai maganganun malamai akai ya ce damun kharijin min alfarji li ajali wilada ala jihati siha wal ada shine jini da yake fita daga farji saboda aihuwa ta bangaren lafiya da kuma al'ada kamar yadda muktasarul khalil yayi ainihin ka wannan tarifi na nifas haka ne yake cikin sharhin risala na Imam Zarruk a saboda haka sannan wasu malamai suka ce a annifas huwa alwilada la tulmar ala nafsir dami suka ce a haihuwan shine nifas din ba ainihin jinin ba saboda haka damun nifas wato jinin aihuwa ai an shay'u la yudafu ila nafsi abu ba a jingina shi da kansa da jinin ne sunansa nifas ba za a ce kuma jinin nifas ba yace to aihuwan shine nifas shi yasa ke kiransa jinin nifas wato jinin aihuwa wannan shine abin da jauhari ya faɗa akan wato tarif na shi nifas sannan yace annan nifasa ai hukumu ka hukumul haidi fi ma yamna al haid yace hukuncin shi nifas kamar hukuncin haida ne duk abin da haida yake hanawa shi ma yana hanawa wa yazidu alaihi fil mudda kai ya fi haida ma saboda shi yana da zamani ko lokacin da ya fi haida yawa shi haida aksarhu kamsa ashara yawman mafi yawancinsa kwana sha biyar ne shi kuma wannan yakan wuce haka yana kai arba'in ko sama da haka kamar yadda imam malik ya faɗa ya ce to shi shek abdurrahman al-akhdari ya ce wa aksarhu sittuna yawman ya ce mafi yawancinsa kwana sittin wa huwa allazi kana yaqulu bihi al-malik yace a farkon lamari abinda ya sa faɗi haka shine abinda Imam Malik yake faɗa akan abinda ya shafi wato nifas Imam Malik ya ce yana kai kwana 60 sun maraja ilai sannan daga baya imam malik ya dawo kan wannan fatawa ta kwana sittin din sai ya ce da za a yi kawai in ji imam malik wato yus'alun nisa za a tambayi mata tunda kadiyya ce matsala ne ta shafe su to sai a tambaye su a ji kwanakin da wannan jini yake a wurinsu sai a gina hukunci a kai a wa baki ashabu wala mudda 60 yawman amma sabban imam malik wanda suke masabarsa ta malikiya sun zauna akan wannan wato fatawa ta cewa kwana 60 ne shine mafi yawan wannan kwanakin jini kamar yadda Hafiz ibn Abdul Barri yace dalilin wanda suka ce kwana 40 ne dalilin su shine hadisin ummu salma Allah ya kara mata yadda tace kanat nufasa tajlisu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam arba'ina yawman ummu salma tace mata sun kasance suna zama kwana arba'in suna jinin haihuwa a zamanin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar inda yake cikin istiskar a haka imam tirmizi yace ya faɗi akan wannan hadisin yace ajma alil ilmi na ashabi rasulullah tabi'ina man ba'dahum ala anna nufasa tada usala 40 yawman yace tabi'ai da sahabbai sun yi ittifaki da wanda suka zo bayan su cewa mace da ta haihu za ta zauna kwana arba'in a tana sauraron wannan jini din illa an tara tura qabla zalik sai dai in ta samu tsarki kafin kwana arba'in nan don ta samu tsarki fa inna taktasilu wa tusalli za ta yi wanka sai ta yi sallah wa in ra'ad damu ba da arba'in idan kuma ta ƙara ganin jini bayan kwana arba'in ɗin to mafi yawan sun ce lata da usala ba da arba'in ba za ta bar sallah ba bayan kwana arba'in ɗin amma imamu malik da imamu shafi'i ba su ɗauki wannan ainihin ba su karkata ga wannan hadisi ba saboda an ruwaito wurin imamu malik Allah ya ƙara masa yadda duk da an ruwaito hadisin wurin imamu malik amma ya ce wala amala alaihi babu aiki akan wannan kamar yadda yake cikin mawahibul jalil ibnu arabi Allah ya ƙara masa yadda ya ce a wannan lamari na adadin kwanakin da mace za ta yi na jinin haihuwa ya ce la yasihu fil khabar anin nabi sallallahu alaihi wasallam bihalin ba a samu wani hadisi wani labari ingantacce daga wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka innamal mutabar fi alwujud kai abin da za a lura samun jinin kasancewa tana cikin wannan jinin kawai shine abin lura yace saboda auza'i ce wa indana imratun tanfusu 60 yawman auza'i yace a wurin su mace tana kwana 60 tana jini sannan imamul lays yace wasu daga cikin magabata yace 70 yawman mace takan zauna ta yi jini na kwana saba'in kamar yadda yake cikin aridatul ahawazi na ibn arabi da kuma tabiyinul masalik na shaibani duk sun kawo wannan bayanin ya ce to saboda haka ba za a ainihin tsaida wasu kwanaki ba a kai wanda za a ce lallai waɗannan kwanakin su ne tabbas wanda wato za ta ainihin saurara daga jini amma saboda ƙarin bayani yace ita mace wacce take cikin jinin al'ada tana da wasu halaye da take shiga na farko an yan kad yaddama duna arba'in jinin zai iya yankewa kafin waɗannan kwanaki guda arba'in din idan suka yanke idan jinin ya yanke to za ta yi wanka ta ci gaba da sallah wannan shine magana na farko na biyu an yan kad yayin da arba'in ya yanke lokacin da ta cika kwana arba'in to shikenan wannan shine muddan da tafiyan waɗancan malamai banda imamu malik da imamu shafi'i a na uku an tajawuzar arba'in za ta iya wuce kwana arba'in ya ce to idan ta wuce kwana arba'in wannan kuma wato fala yaklu imma an yuwafiq ayyamu haidiya fa huwa haidun wa imma an la yuwafiq ayyamu haidiya wa mustahada a tafiyan waɗancan malamai wanda suka ce tabbas kwana arba'in ne suka ce to ɗayan biyu ne idan bayan kwana arba'in ta ga jini idan jinin ya dace da lokacin al'adanta to za a ajiye shi damul haid idan bai dace ba to shikenan wannan jinin biki ne wato jinin istihada ne ba ba za a ɗauke shi akan ainihin jinin biki ba a wannan shine maganan waɗannan malamai fa'iza a wada haddamu qabla intihai arba'in fa huwa nufasa fatirku salah a idan amma jinin ya dawo mata kafin wannan kwana arba'in din ya kare a wannan kam wato yana wannan hukunci na wannan jini na haihuwa din ya ce to a izarat mar'a aw nufasa at-tur qabla arba'in fala juz li zawjiha gashiyaniha amla idan mace wacce take cikin wannan jini na haihuwa din sai ta samu tsarki jinin ya ɗauke ta yi wanka kafin kwana arba'in din shin ya halasta ga mijinta ya kusance ta ko kuma ko kuwa bai halasta ba yace ya juzu lahu zalik wa bila karaha fil asahi qawli ulama yace ya halasta wato wannan ba tare da karhanci ba a mafi ingancin maganganun malamai saboda li'annaha fi hukumi tahirat domin ta fada cikin hukuncin wacce take cikin tsarki yace to bi ma za ya kuma lalmara annaha bi annaha nufasa da wani abu ne kuma za a yi hukunci ga mace a ce tana cikin wannan jini na haihuwa din ya kuma au yuhkamu alal mar'a bi annaha nufasa min hin wilada za a yi hukunci wa mace cewa tana cikin wannan hali na nifas daga lokacin haihuwa walakin law asqatat al mar'a hamluha amma idan mace ta yi bari To nan matsala ne guda biyu, in kana ka ta hallaka ai ba na fi kalkul insan, abin da ta yi ɓarin idan ya zamanto an yi raftansa alaman halittar mutum ya bayyana, fa ina ta kuna nufasa, wannan jinin da take gani za a irga shi jinin haihuwa ne, muddin ya zama mutum an yi raftansa an fidda hannaye ana ganin su siffan mutum, to shikenan za a ainihin za ta zauna ta saurari wannan jini har lokacin da zai ɗauke tana matsayin wato jinin haihuwa wa amma idza alqadahu mudga aw alqa la takhdida fiha falaysa liza falaysa zalika binifasin amma idan ta haife shi gudan tsoka ko gudan jini wanda ba ya raftansa ba ba yayyanke jikinsa aka fidda ko ta gaba na jikinsa ba to wannan kan duk jinin da ta gani ba za ta yi itibarin sa akan jinin haihuwa bane jini ne kawai na wannan cutar da abin da ya faru na rashin lafiya da ya same ta na bari shikenan kuma za ta ci gaba da sallah a wannan jini din ba za ta dakata ba yace wannan wawo damun da fasad fakat a yace to menene kuma hukuncin mace da za ta haifi yan biyu a ciki guda ɗaya amma ya kasance tsakanin aihuwansu akwai mudda ta haifi wannan sai ta ja kwanaki sati ɗaya ko sati biyu ko sama da haka sannan ta haifi na biyun. To lissafin da za ta yi, lissafin aihuwan farko ne, ɗan da ta fara haifa ne ko na biyun ne za ta lissafa kwanakin jininta. Ita idan haka ya faru da ita, wanda tida'an nifas ya kunu biwa ila awwal. Fara irgen kwanakin nifas ɗinta zai kasance daga ɗa aihuwan na farkon ne, wanda ta fara haifa. فإذا مر على الوضع الأول 40 فإن تنتهي نفاسها idan na farkon ya wuce wannan kwanaki 40 din to shikenan ta gama kwanakinta lian al thani yatba'u al awwal domin shi na biyun yana bin hukuncin na farkon ne sai dai yace malamai sun ambaci wasu matsaloli wanda a mata wanda suke cikin jinin nifas da wanda suke cikin jinin haida suka yi ittifaki wato matsalolin suka yi zama suna tare na farko malamai sun yi ittifaki cewa annahu la yajuzu a wadu la haid wan nufasa fa inna hadha haramun bi ittifaqi al a sun yi ittifaki cewa bai halasta ba a ataki wacce take cikin jinin biki ko jinin haida wannan ittifakin malamai haramun ne sai dai wanda yake cikin larura na shabak da sharuɗansa kamar yadda ya gabatan ya cika sharuɗansa guda hudu to shikenan wannan an yi istisna'in sa na biyu sun yi ittifaqi anna sala yasqidu wujubuha lil haid wa annahu la qada alaiha wattafaqu aidan ala anna siyam yajibu alaiha wujuba ada'in wa la yajibu alaiha wujuba ada'in walakin wujuba qada faqat cewa sallah ta faɗi akan wanda suke cikin jinin haida ko jinin biki babu sallan babu kuma rama sallan kuma sun yi ittifaki cewa azumi ya wajaba akanta amma wujubi qada'in la wujubi ada'in wajibci na ramako dole za ta rama ba wajibci na yin sa a lokacin da ake cikinsa ba muddin tana cikin laruran ɗaya daga cikin waɗannan jini abu na uku malamai sun yi tufaƙi cewa ba za su yi dawafi ba annal ha'ida wan nufasa la ta duf bil bait ba za su yi dawafi a ɗakin kaba ba kamar yadda ya gabata saboda haka a sai lokacin da jinin ya ainihin ɗauke sai su yi wannan dawafi da a sai wanda ittirari wato dole ya zamanto dole to wannan shi ma hukuncinsa daban abu na hudu sun yi ittifaki ala anna yujuzu lil haid sa'ir anwa'i zikr wal nufasa illa alquran ya halasta wacce take jinin aihuwa ko jinin haida ta yi dukkan askar dukkan zikirai ta cigaba da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala sai dai alqur'ani alqur'ani yace wannan matsala ne da suka yi sabani akai wasu sun yi rukusa ga wacce take muta'allima wacce take cikin koyon alkur'ani kar ta bari qur'ani ya yanke mata duk da ba za ta dauki qur'ani ba amma za ta karanta abin da ta haddace yace abu na biyar sun yi ittifaki cewa a ya halatta ga wacce take cikin nifas ko biki dukkan manasik na hajji sai dai dawafi dukkan ibada na hajji sa'ayi da tsayuwan arfa da dukkan muzdalifa da dukkan ainihin manasik na hajji za su yi sai dai dawafi ne ba za su yi ba na ƙarshe na shida sun yi ittifaki cewa la yajuzu an yajuzu lil rajuli an yastamdi min al haid wal nufasa bima fawqa al izar ya halasta ga ainihin miji ya yi istimta'i da ainihin wacce take cikin jinin biki ko jinin haida abin da yake saman kurjalle yace to wannan shine matsalolin da suka yi ittifaki akai wala hadda li aqallihi inda malik wa jami'a ashabihi wa jumhuru ala al ilm a Imam Malik da sahabbansa da jumhur na masabar malikiya sun ce shi jinin biki ba da iyaka na karancinsa a ce kwana kaza shi ne mafi karancinsa ba iyaka saboda haka wajibar almar'a an tattasila idza karja lawal jafa wa lam taraddama wa tusalli kawai abin da suka ce ko da ya wajaba ga mace ta yi wanka idan ta haifi yaro jaf a bushe ba wani jini sai ta yi wanka ta cigaba da sallah idan kuma kiran da ta haihu ne ma jini ya yanke to za ta wanka ta ci gaba da sallah idan ya dawo kuma sai ta dauke saboda haka baya da iyaka a ce mafi karancin sa kwana kaza ne shi yasa ma shi mai akhdari yace fa idza awada haddamu wa in kana bainahuma kamsata ashara yawman fa aksar kana sani haidan idan jinin ya dawo mata idan tsakanin na farkon da ya yanke da yankin da wanda ya dawo tsakanin su ya kai kwana sha biyar ko sama da haka to na biyun haida ne domin aƙalla ɗori kamsa ta ashirar yoman mafi ƙarancin kwanakin tsarki shine kwana sha biyar muddin mace ta kai kwana sha biyar ba ta jini ba ta samu tsarki ta samu aƙalla ɗor wala hadda li aksarihi bi khilafil haid amma shi ma tsarki baya da iyaka a mafi yawan kwanakinsa sabanin shi haida faƙar ya kunu yoman ila kamsa ta ashirar yoman zai iya kasancewa kwana ɗaya zuwa kwana sha biyar kamar yadda ya gabata. idan ko bai kai ba wa illa dun mai lalawal idan bai kai kwana sha biyar ba kwanakin da ta samu tsarki to za ta hada shi a yi tulaffak bainar ayyami iza ja'a mutakaffa za ta hada tsakanin kwanakin idan ya zo mata a yanke wa kana zalika min tamamin nifas wannan ya kasance daga ainihin cikin bikin ne ibn rushd ya koro magana akan wannan matsala ya faɗi maganganu masu yawa akan mafi karancin kwanakin haida da kuma kwanakin tsarki sai kawo maganan Muhammadu ibn Maslama akan cewa mafi karancinsa kwana sha biyar ne sannan ya kawo su aqwal a ciki ya kawo faɗin Allah tabaraka wata'ala da yake al-mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun cewa matan da aka sake za su zauna wato za su yi tsarki uku ko jini uku kamar yadda dai ƙoro malaman tafsiri suka yi sabani a kai za a zauna har zuwa tsarki uku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ya isa wacce ta ebe tsammani daga barin ganin jini ko sagira wacce bata fara ganin jinin al'ada ba ta tsaye da haidanta talatata ashur wata uku kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul talaqi wallahi ya isna min al-mahidi min nisaikum in irtabtun fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid wanda suka ebe tsammani daga ganin jini haida daga cikin matayenku idan suna kwakwanto za su yi idda wata uku ne iddatu dalaƙin idda na saki da kuma waɗanda ba sa jini to sai aka sanya kowane wata yana ɗauke da abu guda biyu yana ɗauke da jini da kuma tsarki idan kada kwanakin jini da kwanakin tsarki an samu wata ɗaya to dama an ce a yi jini uku to duk wata ɗaya zai samu kwanakin jini da kwanakin tsarki kwanakin jini da kwanakin shine ya zama wata uku sai kama ganganu guda hudu na farko an ya kuna aksarul haidi aksarul tuhur a samu mafi yawan kwanakin jini da mafi yawan kwanakin tsarki na biyu an ya kuna akallar tuhur wa akallul haid ko ya kasance mafi karancin kwanakin tsarki da mafi karancin kwanakin haida na uku an ya kuna aksarul tuhur wa akallul haid ko ya zama mafi yawan kwanakin zarki mafi karancin kwanakin haida ko kuma na hudu ya zamanto an yakuna aqallu durwa aktarul haid mafi karancin zarki mafi yawan kwanakin haida to sai ce wannan kashi guda hudun idan ka dauki mafi yawan kwanakin tsarki mafi yawan kwanakin haida ko mafi karancin kwanakin tsarki mafi karancin kwanakin haida yace wannan ba zai yiwu ba watan ba za ta zama seti ba lianna dur la hadda li aksarihi domin shi tsarki bayi da iyaka a ce kwanaki kaza ne aksar dur mafi yawan kwanakin tsarki babu wa qallu dur wa qallu haid la yasih sannan mafi karancin hai kwanakin tsarki da mafi karancin kwanakin haida yace nan ma ba zai inganta ba lianna qallu dur aksar ma qila fi kamta tashar yawman domin mafi yawan kwanakin tsarki da malamai suka yi magana shine kwana sha biyar shine mafi karancin kwanakin tsarki a sannan kuma mafi a karancin kwanakin haida a mafi yawan maganganun malamai shine kam sata ayyamin kwanaki biyar to kenan idan kada ki kwana sha biyar kana da kwana biyar a wata saura kwana goma ya ce fa baƙi min shahar ashirar ta ayyam saura kwana goma fa idan badar hazi salasa laksam da ya baƙa illa ƙasa muradi saboda haka waɗannan kwanaki lissafinsu ya ainihin ba zai yiwu ba baƙi ya sai a kansu sai dai na hudu a sai dai na hudu shine za a ɗora ƙiyasi a kansa yace to saboda haka waɗannan maganganu gaba ɗaya ba za ba wani hazzi na kiyasi a kansu wa inna ma ukizat min adatin nisa za a dauka dai kawai daga al'adar mata da anna kullu ma wajaba tahdiduhu fi shar'i lam yurid bihi nafsun lazima rujuhu fi ila al'ada domin duk abun da ya wajaba iyakance shi sannan ba wani nassi da ya zo a shari'a wanda za a ce za a jingina da nassin to za a koma akan al'ada kan nafaqatul zawjat amma abin da ya shafi nafaka na mata da makamantan haka saboda haka Ahmad bin Mu'dil ya karbo da Ibn Majishun suka karbo hikaya cewa annahu wajaba minan nisa man yakunu turu kamsa ta ayyam wujida minan nisa an samu riga cikin mata wacce sarkinta kwana biyar ne wa urfa zalika bi tajriba an jama'atin nisa wannan kuma an same shi tajriba gwajawa da mafi yawan ainihin mata wa amma aktarul haidi fa kamsa ta ashara yawman amma mafi yawan kwanakin haida kwana sha biyar ne asalin abin da aka samu wannan kuma abin da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya mata hudu ba suke cewa inna kunna naqisatu aqalin wa dinin cewa ku kuna tawayan hankali da kuma tawayan addini faqalat imra'atun minhunna sai wata mata daga ciki sai ta tam- sai ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a take cewa ya rasulullah me ake nufi ma nuqsanu aqluna wa dinina ya rasulullah me tawayan addinin mu da tawayan hankalin mu ya ma'aikin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kunna tamkusu nisfa umraha aw shadar umruha la tusalli fa dhalika nuqsanu dinikunna ai ɗayar ku za ta zauna rabin rayuwarta ko wani yanki na rayuwarta ba ta sallah wannan shine tawaya abin da ya shafi wato addinin ku tunda za ta zauna rabin rayuwarta ba kenan duk wata za a cire kwana sha biyar na wanda za ta yi wato jini ko kuma wani yanki ƙasa da waɗannan kwanaki sha biyar ɗin saboda haka sai a daidaita tsakanin wato kwanaki wacce take sallah da wanda bata sallah sai zaman to yanki guda biyu wannan shine asalin inda masbar imam malik ta samo wannan aksaru kamsa ta ashara yawman mafi yawancin sa kwana sha biyar wa qad qila innal mar'a in tamada biha damu istazhara thalathata ayamin ala aksari ayamiha hakika kamar yadda ya gabata an ce idan mace ta ga ainihin jini ya garce mata za ta kara kwana uku har zuwa mafi yawan kwanakinta na ainihin haida shine kwana sha biyar sun maktasalar wa sallar wa samat sannan ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi a sannan waddamul kharij min gairi farjin la yakunu nifasan jini wanda yake fita ba daga farji ba ba za a kira shi nifas ba sannan wal kharij min gairi wilada la yu'addu nifasan jinin da ya fito ba lokacin aihuwa ba shi ma ba a kiransa nifas wal kharij la ala jihati siha laysa nifasan wal ada shahriya wanda ya zamanto ya fita ba ta ainihin ba lafiya ba kuma ba ainihin ada shari'a bane ka an kharaja ba da muddat nifas wa yastuna yawman kamar dai jinin yazo bayan mudda wato kwanaki na ainihin mafi yawan kwanaki na nifas shine kwana sittin a tafiyan ashabul malik sannan kuma ya zama ba kwanakin haida ba ne to wannan shi zai zama istihada ne to wannan shine ƙarshen wannan abin da ya shafi wannan matsaloli na babi abin da ya shafi wato haidu da istihada da nifas wato jini guda uku jinin haida da jinin istihada da jinin bege wannan dama ibada sallah ba za a taba an samu tsarki to sai Sheikh Abdurrahman Lakdari ya gabatar da wannan mas'aloli da suka shafi tsarki to yanzu ya gama da maganar tsarki an samu tsarki daharatul makan daharatul badan daharatul thawb an samu tsarkin jiki jiki ya samu tsarki ba janaba ba haida an yi wanka daga wannan sannan wurin da za a yi sallah ya samu tsarki bukwa sannan tufafin da aka sa za a yi sallan ya samu tsarki sai mai sai sallah to sai ya biyo da babin abin da ya shafi sallah ita kuma sallah ba za a yi ta ba sai lokacinta ya yi to sai ya fara da babul auqat auqatus salah sai ya fara fasalin farko akan lokutan sallah lokutan sallah abu ne da yake da wahala kwarai da gaske a malamai magabata saboda a idan kai sallah shi yasa malamai suke cewa taqdimus sala a ta'khirus sala am khairun min taqdimiha sa'a a jinkirta sallah a yi shekara guda ba a yi wannan sallan ba a rama ta bayan shekara ya fi a gabatar da ita kafin lokacinta da awa ɗaya kafin awa ɗaya lokacin sallah ya shigo sai ka yi sallan to gara ka jinkirta da bayan shekara ka rama sallar saboda idan ka yi takdimu hata ba za a karbe ta ba la tuqbal ba za a karbi sallan da ka yi ta kafin awa ɗaya da lokacinta ba amma wacce ka jinkirta bayan sana ka yi ta ana fata ka yi raba ko Allah zai karbi wannan sallah to saboda haka sai malamai magabata suka yi ganin abu ne da yake da wahala musamman sallah kaman azhar sai suka yi wani abu da ake kiransa wato mizwala suna kiransa da turanci sundial yana nan kaman a abin cikin masu ɗin nan da yake rawun hakan nan me sunansa to yana nan kamar wannan abun da shi suke amfani a ajiye shi a rana in rana ta zo nan iya layin nan to lokaci kaza ne idan rana ta zo iya layi kaza lokaci kaza ne idan rana ta zo lokaci layi iya layi kaza to lokacin sallan kaza ya shigo sai suke amfani da wannan wurin kiyaye musamman sallan azahar da sallan la'asar ko kuma idan babu wannan to ina ga za mu tsaya akan wannan bari dama za mu tashi akan ainihin awqatus sala insha Allah karatun mu na gaba za mu tashi akan abin da ya shafi lokutan sallah saboda mahimmanci sallah din duk da an samu sauki a a wannan zamani lokacin yana tafiya da agogo da kuma kalanda da malamai na'am da malamai suka yi a saboda haka to idan babu wannan mutum zai amfani da rana lokacin da rana ta fito idan ka zo ka tsaya za ga inuwanka tana yamma da za ka ɗauki alli ka zana inda inuwanka yake bayan wani lokaci kana tsaye za ga inuwan naka ya bar jikin wannan allin to haka zai ringa tafiya zai ringa tafiya har lokacin da inuwanka idan ka zo ka tsaya za ta zo ta tsaya tsakanin ba tsakiyan ƙafafuwanka zai wuce yatsunka zai zo wurin ainihin idon sawunka inuwanka tana wannan tsakiyar to wannan lokaci an zo tsakiya kenan to azar tana dab da shiga tana wucewa tana dan gotawa ta fara ita wurin dunduniyanka ta fara gangarawa kenan wato ta fara yin gabar to shikenan muktari lokacin azar ya fara shigowa to sai ya zamanto a daga wannan lokacin za ka ainihin an fara shiga lokacin muktari to daga nan zai fara karuwa har ka fara ganin cewa inuwan naka ya fara bayyana a ya fara tsayi har lokacin da zai kai kama shine ƙarshen a lokacin sallan azahar kuma shine lokacin da sallan la'asar za ta fara shiga to saboda haka wannan dai matsaloli ne wanda suke da ainihin a bukatan bayani matika idan mutum ya riski kansa a wani wurin da ba shi da agogo kuma yana cikin jeji to ta ya zai gane lokacin wannan sallah saboda inna salat kana alal mu'min kitaban mawqutan sallah kan mu'mini littafi ne wato abun yi wa lokaci ne tana da lokacinta dole ka kiyaye lokacinta ka yi ta akan lokaci kuma ita ce azamul ibadat ita ce mafi girman ibadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awwalu ma yuhasabu bil abdi yawmal qiyamati min amalihi as-salah wa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasar farkon abin da za a yi wa bawa hisabi dan tashin kiyama cikin ayyukansa sallah idan sallah ta yi kyau to mutum ya yi rabo ya tsira idan sallah ya zamanto ta lalace mutum ya tabe ya yi asara saboda haka ita ce azamul ibadat shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna lillazi baina bainahum as-salah wa man tarakaha faqad kafar abin da ke tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shine sallah duk wanda ya bar sallah to ya bar addini ya kafurta to saboda haka duk shimfiɗan da aka yi tun diga matsalolin farko na tsarki na zuciya ya kawo wato cututtuka na zuciya su hamzu su lamzu su kibru su ujubu su hasadu duka manufar saboda a samu sallah mai kyau ne sannan ya zo magana kan abin da ya shafi tsarki wannan to shi yanzu za a shiga bayan tsarki an yi alwala sai a shiga abin da ya shafi matsalan sallah to saboda haka insha Allah sati na gaba za mu tashi kan wannan matsala na sallah abin da muna da Allah ba mu lada أمن يذكر الله غفر تامنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المال إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين